نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب النهي عن البكاء عل- على الميت مم، to wannan ina ga hadisi yana da tsawo ko نعم na'am bismillah to حدثني يحيى عن مالك مم، عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك مم، عن عتيك بن الحارث مم, وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر مم, أبو أم أمه مم, أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره مم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت مم.
فوجده قد غلب عليه فصاح به فقال نعم فصاح به نعم فلم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مم.
وقال غلبنا عليك يا أبا يا أبا الر- الر- الربيع فصاح النسوة وبكينا فجعل جابر يسكن يسكتهن مم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم دعهن فإذا وجب فلا تبك نعم فلا تبكين باكية مم.
قالوا يا رسول الله وما الوجوب مم.
قال إذا مات فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا مم.
فإنك كنت قد نعم فإنك كنت قد قضيت جهازك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر ني- نيته مم.
وما تعدون وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله مم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة مم.
سوى القتل في سبيل الله مم.
المطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد مم.
والمبطون شهيد والحريق, والحرق شهيد والذي يموت تحت الحرم شهيد مم.
والمرأة تموت في جمع بي.
نعم بجمع شهيد مم. نعم babu nahyi anil buka'i alal mayyit wannan babi yana bayani dangane da abin da ya shafi hani wanda ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama game da yin kuka kuka irin wanda yake na rashin ladabi ga Allah ta'ala نعم alal mayyiti ga mamaci نعم wato wannan babi yana hani game da shi kukan da a cikin shi akwai wato lissafa kyawawan ayyuka na mamaci ko kuma wato yin takaicin rasuwar shi irin nadama akan ina wanda yake mana kaza ya rasu ina jigonmu ko wani abu wannan shi bai dace ba a addini na musulunci shine ake ce da shi anniyahatu to amma kuka saboda wato tausayi da jin kai wannan ba shi ake magana a kai ba an gane ku kuka na tausayi da jin kai wannan babu laifi akan yin shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama lokacin da ɗansa ibrahim ya rasu wato ya yi kuka ya zubar da hawaye wato wani daga cikin sahabbai ya ce ya ma'aikin allah har ma kai ɗin ya ce eh ya ce to innal aina la tadma'u wal qalbu la yahzan la yahzan ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون أنغانيكو حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث وتياجو دق عتيك بن حارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه kakan abdullahi dan abdullahi dan jabir ne wato baban mahaifiyar wannan abdullahi ne annahu akhbarahu haƙiƙa ya ba shi labari anna jabir ibn atikin akhbarahu haƙiƙa jabir dan atik ya ba shi labari أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت حقيقة ما أيكي صلى الله عليه وسلم wato ya zo shi domin ya gaishe da abdullahi dan thabit fawajadahu qad huliba alaihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya samu wannan sahabin ya sahabin nashi qad huliba alaihi haƙiƙa an ci nasara a kan shi wato raɗaɗi na rashin lafiya raɗaɗi na zafi na rashin lafiya ya ci nasara a kan shi ya same shi baya iya magana ya yi shiru fasaha bihi sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kiraye shi da babbar murya ya ce abdullahi falam yujibu ya kawai biya kawai sai dai ida amma baya ganin shi baya jin abin da yake faɗa mishi ba zai iya maido mai da amsa ba fastarja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce hulibna alaika ya abar rabi'i ya ce baban rabi'i wannan alkuniya ce tashi ya ce hulibna alaika wato an ci ƙarfinmu an yi ƙarfinmu a kanka wato zafin ciwo ya ƙwace mana kai fasahan niswa wa bakai to da waɗannan matan da suke zaune a kusan shi wannan abdullahi suna heli shi kuma ana cikin ɗaki ana jinyar shi saboda dama ha'in mata suna kusan majiyyaci ba su za su raka ɓata muku lissafi kaɗan suka ji an yi wani ɗan abu kaɗan kawai sai su kwashi kuka tunaninsu da manzan Allah ya ce hulibna alaika ya abar rabi tunaninsu ya rasu shikenan fasahan niswa kawai sai matan suka barke da kuka sai suka fara hayaniya ya biki na suna ta kuka wa bakai na suka yi ta kuka faja'ala jabirun yusakkituhunna sai shi jabir ibnu atik sai ya shiga yusakkituhunna yana umartar su da su yi shiru da Allah ku daina ku yi haƙuri ku kyale faɗala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa wannan jabir ɗan a cik ɗin ya ce da a hunna ƙyale su su yi ta kuka ai fa'iza waje ba fala ta bikiyanna ba kiyatun maza'ala ce fa'iza waje ba idan mutuwar shi ta tabbata ma'ana idan ya mutu ma'ana fa'iza waje ba iza saƙaɓa mayitan wato idan ya faɗi matacci wato idan mutuwar shi ta tabbata to fala ta bikiyan na bakiyatun wata mai kuka ba za ta yi mana kuka ba kadda wata mai kuka ta yi mana kuka alhamdulillah ya haɗe kuma Allah su duba lakun an gane ko? Malu ya Rasulallahi wa malwujub sahabbai suka ce waɗanda suke wannan gurin suka ce ya ma'aikin Allah wato me kake nufi da kace fa'iza wajaba shine wa malwujub wani wajibi ne kuma kake magana ana idan kukan ya wajaba ne kake nufi ko kuma bala manzan Allah ce iza mata idan ya rasu idan ya rasu fala tabkiyan nabakiyatun kadda wata mai kuka ta yi mana kuka a nan faƙala tibinatuhu sai ɗiyar shi ɗiyar shi wannan bawan Allah abdullahi ibn sabit sai ta ce wallahi in kuntu la'arju an ta kona shahida ka ji wa malam fata kyakkyawa ta ce ta ce baba wallahi ina fatan ina ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kana daga cikin shahidai, kana daga cikin waɗanda suka yi mutuwar shahada. Fa'innaka kun taɗarƙa bai ta jihazaka, ta ce haƙiƙa baba, ka kasance ka shirya ga baki ɗaya kayanka na fita yaƙi, kana jiran takwana, amma kuma sai Allah ta'ala ya yi haka da kai. Faƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. inna allaha qad awqa'a ajrahu ala qadri niyyatihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce haƙiƙa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya afkar mai da ladan wato wannan shirye-shiryen da ya yi a bisa gwargwadon niyyar shi wato yakin nan da ya niyyar fita bai fita ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya afka mai da ladan shi wato gwargwadon niyyarsa sai manzo Allah kuma juya yake ce musu ma ta'udduna shahada ku wai me kuke lissafa shahada mecece shahada a wajen ku mecece manufar shahada a wajen ku qalu al fi sabilillah suka ce abin da muke cewa shahada shine a kashe mutum a yaƙi na ɗaukaka addinin Allah to wannan shine muke cewa shahidi Allah ce eh lalle ku da kun takaita in dai wannan ne kaɗai shahidi yace inna shuhada a ummati idan la qalilun in dai har su kaɗai ne shahidai wanda aka kashe a filin yaƙi in dai su kaɗai ne shahidai yace lalle da shahidan al'ummata yan kaɗan ne ce shahidan suna da yawa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce shahidai shahidai nau'i guda bakwai ne banda ma shahidin da aka kashe a fagen yaƙi banda wannan ma kala guda bakwai ne akwai ɗaiɗai guda bakwai manzo Allah ya ce al-mat'unu shahidun wato dukkan wanda annoba ta kashe shi dukkan musulmin da ya zamanto dalilin rasuwar shi annoba ce an gane ko kwalara ce korona ce wata musiba ce wato in dai dalilin rasuwar shi wata wato wata musiba ce wanda take al'amma wanda ta gama kowa da kowa irin za a ga cewa a lokacin da aka yi kwalara a waɗansu guraren za a ga a wuni kawai safa da marwa ake wa makwantai a waɗansu guraren an tafi waɗansu suna zuwa waɗansu suna dawowa waɗansu suna zuwa waɗansu suna dawowa saboda kawai allah ne ya kawo cutar wannan an gane ko to dukkan wanda ya mutu daga cikin musulmai a cikin irin wannan jarrabawan to shi ma shahidi ne an gane ko a ibnu hajar ya yi littafi badarul ma'un fi fadlil da'un an gane ko wanda yake magana akan fadl waɗanda suka rasu a cikin wato a cikin wannan matsala ɗin a cikin annoba yace to al-mad'un shahidun wal ghariqu shahid ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace hakanan kuma al-ghariq wato wanda ya zamanto sababin rasuwar shi shine dilmiya a cikin ruwa ya fada a cikin ruwa yana wanka ya iya ruwan ko bai iya ba ya rasu a cikin wannan ruwa to shi ma yana daga cikin shahidai na wannan al'umma din wa sahibu zatil jambi shahidun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce hakanan kuma wanda yake ma'abocin cutar ƙwalasa ne kuma ta zamanto ita ce sababin rasuwar shi shi ma shahidi ne an gane ko haka waɗanda suka fassara zatul jambi a zatul jambi a wani kumburi ne wanda yake da zafi a cikin mutum wanda da kowane lokaci zai iya buƙatar ruwa to shine waɗansu suka ce ita ce walasa waɗansu kuma suka ce wato zatul jambi wato ma'abucin haƙarƙari ma'abucin haƙarƙari suke cewa suke fassara shi da shi wato waɗansu suna fassara shi da ma'abucin cuta ta haƙarƙari to shi ma idan ya rasu a dalilin wannan cuta shi ma dai ya yi shahada an gane ko wal mabutun shahidun hakanan kuma wanda ya rasu saboda dalilin gudawa saboda dalilin gudawa cikin shi ya kunci irin mutum ya sha maganin zahi wanda bai taba shan shi ba gabaki ɗaya rikita mishi ciki dalilin wannan ya zama to kai tsaye an kai shi likita kan ayi kaza kan ayi kaza kan a tantance a ce ya rasu wannan shi ma shahidi ne waka ibn abdulbar annamari ya faɗa waɗansu daga cikin malamai ku suka ce almaɗa'un a almabuɗun wato shine wanda ya mutu saboda ciwon ciki an gane ku ciwon cikin irin saboda gudawa ne ko kan murɗawa ce ya yi kawai saboda ciwon ciki wani za a gani cewa gudawa ce wani in ya murɗa ɗin kawai cikin ne daga ya kulle ba shiga ba huta to duk wanda ya mutu ta dalilin wannan shi ma ya yi shahada a gane walhariku shahidun hakanan kuma wanda ya mutu saboda wato wuta wanda wuta ta zamanto ita ce ajalinsa an gane ku yana cikin gida gobara ta kama hayaƙi da makamantansu ya sa ya zamanto shi ne ajalin shi to wannan shi ma shahidi ne wallazi ya mutu ta hatala hadam shahidun hakanan kuma wato wanda zai rasu a ƙalƙashin rufi a ƙalƙashin ruguzawa shi ma shahidi ne irin mutum yana kwance a ɗaki daga shi sai matar shi wani kuri ya karye kaga ɗakin ya faɗo ya rufa su su duka a wato a tono su ba rai wannan su ma sun yi shahada matuƙar musulmi ne an gane ko wannan shi ma shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jumi'in shahidun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce hakanan mace ta mutu a cikin bikinta ita ma shahidiya ce matar da ta yi mutuwar kan gwiwa ita ma shahidiya ce an gane ko? to waɗannan guda bakwai ɗin waɗannan dukkaninsu wato shahidai ne amma ba su kai ba kamar shahidin da ya mutu a filin yaƙi na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه ان امرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته انها سمعت عائشه ام المؤمنين تقول وذكر لها ان عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن Mm.
أما إنه لم أما.
نعم أما إنه لم يكذب Mm.
ولكنه نسي أو أخطأ الله أكبر إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية Mm.
يبكي عليها أهلها Mm.
فقالت إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an abdullahi bin abi bakrin shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan abi bakar Mm.
an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa wato muhammadu bin amri bin hazm al'ansari Mm.
an amrata binti abdurrahman shi kuma ya jiyo daga malama amratu diyal abdurrahman Mm.
ɗan sa'ad ɗan zurara al'ansariya al-madaniya Mm.
annaha akhbaratuhu haƙiƙa na na amratu ta baiwa malam abubakar labari annaha sami'at aisha ta ummul mu'minina radiyallahu anha taqul haƙiƙa ta jina na aisha mahaifiyar muminai yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta na na aisha tana cewa wa zukira laha anna abdullahi ibn umara yaqulu innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy Nana Aisha waɗansu daga cikin tabi'ai suka mata tambaya suka ce sun ji Malam Abdullahi ɗan Umar. Wato yana cewa a yana cewa annal mayyita la yu'azzabu innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy.
Mm.
Yana cewa haƙiƙa mamaci lalle ana ta sheƙa mai azaba saboda wato kukan wanda yake rayayye.
Mm.
An gane ko?
Mm.
Nana Aisha radiyallahu anha an zo an mata wannan tambayar saboda su ji game da abin da ya shafi fatawarta akan wannan mas'ala din. Faƙalat Aisha radiyallahu anha yaghfirullahu li Abi Abdurrahman. Nana Aisha ta ce Allah ya gafarta wa Abu Abdurrahman wato Allah ya gafarta wa Malam Abdullahi dan Umar. Allah ya gafarta mishi. ta ce amma innahu lam yakzib ta ce amma dai bai yi zancen banza ba bai yi karya ba walakin na huna siya sai dai cewa ya manta abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane ko sahabbai tun a zamaninsu tun a zamaninsu ake naƙadul hadith naƙadul hadith an san naƙadul hadith ɓangaren abin da ya shafi wannan ilmul hadith ne shi ne hadisi in kaga ya ci karo da wani hadisi ingantacce a wajenka ko kaga wani hadisi ya ci karo da ayar ƙur'ani to ka tabbata cewa wannan hadisin to akwai ma'anar da yake nufi ba ma'anar da kai kake so ka bashi bace kaga in kace innal mayyita la yu'azzabu bi buka'il hayy lalle mamaci ana azabtar da shi saboda kukan mai rai kaga ya ci karo da fadar Allah ta'ala wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai mai laifi ba ta dokan laifin wata rai yar uwarta ya za a yi wani ya kuka wani kuma a bashi kashi kaga dole akwai cin karo da juna tsakanin wannan ayar da wannan hadisi shine na na Aisha ta ce to Abdullahi dan Umar ya mance abin da ma'aike sallallahu alaihi wasallamar yake nufi lafiya kalwa alhamdulillah lafiya kalwa alhamdulillah masha Allah haƙiƙa ma'aike sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗi hakan din to amma walakin nahu nasiya walakin nahu nasiya sai dai cewa ya manta ne au akhda'a ko kuma kuskure ne yayi ya manta abin da annabin ya faɗa ko kuma kuskure yayi an gane ku idan idan ya zamanto annabi ya faɗa hakan din daidai to yayi kuskuren fahimta an gane ku akwai wato su'ul faham ka fahimci abu ba daidai ba wata ce shi ma ya fahimci abin ba daidai ba ne ya ne za a ce don mai rai ya yi kuka a ce za a azautar da mamaci amma ku ina gani ai wannan mun sha gani eh ana farawo to shi ne ga yadda na aisha za ta ce wannan shi ne na ƙadul hadith kaga hadithi aka kawo mata amma ta yi na ƙarƙe shi shi yasa a ɓangaren naƙat wato wannan mada ce mai zaman kanta a cikin takhriji ana ce da ita na ƙadul hadith to hadisi kawai da zaran kaji shi saboda ya saba wa wata aya kai na kadadiyinsa kuma yanzu mana akala ma magafurin lahu gufir lahu wannan mun taba na garkin sa ana saboda kaidar da malamai suka shimfida akai an gane ku kaman misali hadisin da yake magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato waɗannan kafiran na badar kafiran da aka kashe su a badar wajen mutum 24 zala ya zo yake ce musu a alamta jidu kalami kana haƙan ba amurin layi ya kudu jil kulubi fa ma na tsaku walau na tsaku da ƙalu sadakta game da hassan wani sabit ya faɗa maza Allah ya ce wa umar ma an tumbi asma abi ma a ƙulu minhum ku ba ku fi su ba jin abin da nake hudi suna kwanci da na isha amma ai na kadin wannan hadisin dai ta ce ai Allah ya ce wa ma an tabi musmi'in man fil qubur ya za a innaka la tusmi'ul mauta kin zamu ce ba ta aiki ko kuma kuke ne wala tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirina wannan masala ce wanda za mu tarra ta da insha Allah to ga yanda na Aisha ita ta ce abin da annabi yake nufi ta ce inna ma marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi yahudiyyatin sani dai ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi hucewa wajen kabarin wata bayahudiya ya biki alaiha ahaluha kuma masu ita danginta suna ta sheƙa kuka a kanta a kan rasuwarta faƙala sai manzo Allah ce innakum latabkuna alaiha lalle haƙiƙa ku kuna ta sheka kuka akanta kuna ta mata kuka wa inna halatu azabu fi qabriha haƙiƙa ita kuma ana nan ana ta sheka mata azaba a cikin kabarinta saboda kukan nasu ne ake mata azaba ha ba yahudiyawa ba musulma bace to mutumin da ya mutu arne dama shi ya azaba za a mashi an gane ku ta ce to ba wannan bane dalilin da yasa ake mata azaba amma ta ce hasbukumul qur'an ta ce alkur'ani ya isa ya zama to hujja tsakankanin mu da ku wanda ya fi gaskiya ta ce allah ya ce wala ta zirwa wajen kuma zira ukhra to don haka ta ce ita ba ta gaba aya wanda ta ce ga wani mai laifi wani ya yi laifi kuma a azabtar da wani daban mai zazzabi daban mai shan magani daban ta ce abin da za a ɗauki hadisi nan na abdullahi dan umar kamar yadda malamai suka yi taujihi wato za a ɗauke shi ne a bashi ma'ana guda biyu in ya tabbata manzo Allah ce innal mayyita la yu'adhabu bi buka'il hayy ya tabbata madama akwai cikin bukhari da muslim to shine yanda za a yi shine idan ya zamanto al'ada ne a gari ana kuka idan mutum ya rasu musamman babban mutum idan ya rasu ana ta sheka kuka kuma kukan da a cikinsa akwai irin wuce gona da iri to in mutum bai hana a mushi ba in mutum bai hana a mushi ba daga cikin wasiyar da ya bai ce ba idan na mutu kal a muni kuka an gane ku saboda akwai wanda kafin su rasu dama suna irin wannan wasiyar in na mutu kal mace ta kuskura ta mun kuka dama ba sha kan namiji saboda ya san maza kan ka samu mai irin wannan kwabar wannan yan kaɗan ne in aka haɗa su da mata mace malam wanda kake tunanin ka jinjina hankalinta ka yarda da ita wala wata mutune aka yi kawai dai ka ji ta a tsakiya tsinif tana irin wannan ya abubuwan kashe to wance dama da nake ganin ta ita makuncacciya ce a shi lokacin bayyana ce bai yi ba an gane ko to wannan irin shi za a ɗauka ɗaya kenan na biyu ko kuma shi ya yi wasiya a mashi yana hira ya ce ya ce shagun banza shagun wahi yanzu in mutuwa zai ko kuka ba kun yi ba a ba ba dole ba to duk wanda biyan ba kuka Allah ya isa kaga shi yayi wasiya da amshi to wannan shi ma za a zartar da shi amma mutumin da bai ji ba bai gani ba laisa adatan jariya fil balad kullu man mata yubka alaihi ba al'ada bace a gari dattijawa idan suka rasu ba a musu kuka al'ada ce a gari kawai ba a kuka to shi da ya mutu sai aka yi kuka wannan ba ruwan shi shi ai bai san za a mai kuka ba al'ada ce a gari ana kuka amma ce to shi kala mushi kuka to dan an yi kuka shi bai shahe shi ba wannan ya sabke daga wuyan shi an gane ko amma in ma mutumin da zai wasiya a mushi kuka in ma wanda zai ba da damar ya san cewa ana wa waɗansu kuma shi ma ya kyale kenan in ya mutu shi ma a mushi bai ce kar a mushi ba yana da kyau mutum ya dinga irin waɗannan wasiyoyin haka wato malamai suka yi tafsirin abu kamar da ibn hajar yana daga cikin malaman da suka yi wannan taujihin ina ga za mu kwana nan ko to alhamdulillah alilmu inda subhanahu wa ta'ala